كافرية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا بيوغا وطن رجب هجر مائك صلى الله عليه وسلم ببوليد دري هدو تلاتين دا شدا كما أشرين دا بيوكو كوليني أشرين دا بيوغا وطن هدو ميلادية دبوبي دا قوم شابير الله تعالى أتنقدر وسا ya haɗa mu domin ci gaba da darussan mu a cikin waɗannan littafai masu albarka farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na 43 shine sagiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wato 43 a cikin jerin gwanan sahabban da shi malam ya tsara ya ba mu tarjama su ko sirar su a cikin wannan littafin sannan muna cikin nuktar da malam ya ba ta take da limaza aksara abu huraira ta minar riwaya me yasa sagiduna abu huraira ya fi kowa yawan riwaya ya zama ya yawaita riwaya na faɗa mana rannan ne ishara zuwa ga littafin abu rayya abu rayya wani katibi ne da turawa suka reme shi ya rubuta littafi akan sagiduna abu huraira hususan ya ware sayyidina abu huraira sannan ya tayar da wasu nau'ukan kura guda goma na shubuha akan me yasa sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya fi kowa yawan riwaya ya tuhuma tuhuma yake ya kawo tuhumomi guda goma kuma na faɗa mana cewa a doktor mustapha sibai rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa السنة ومنزلتها في التشريع مكانة السنة, السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ياي ردي أكون ونن دا أبو ميبان شعوة هل نتي من هنا دا كو مجوبة ونن لتاف الناسنا السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي يا بعد أمسى أمسى ميبان شعوة ميبرجيوة ومتمن دا كيني من غسكية توشيني ما ليا كامن حديث فرقو أكن سمكة تايا sai ya ce wa fi riwayati a wata riwaya annahu qala sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace taz'umuna anni aktharu riwaya uksiru riwayata taz'umuna anni uksiru riwayata ar rasulillah sallam yace kuna riya cewa ni na yawaita riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana tun a sahabbai sahabbai da yawa suna ganin sayyidina abu hurairah ya cika hadisai bani bani sai ce annabi sallama ya ce sai ya ce wallahu almaw'idu ya ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda za mu haɗu da shi da mu da ku a gabansa a wajensa alkawari alkawarin haɗuwa yake wajen haɗuwa kuma a wajensa yake inni kuntum ra'an miskinan lallai ni na kasance mutumin da ba shi da shi ni talaka ne أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على على ملء بطني نا كسن شيء إنا كسن شيء واتغد من زن الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني akan cikin akan cikar cikina wato ina tare da manzon sama bana tare yunwa bana jin yunwa kawai karatun da annabi sallallahu yake min shine kawai yake zaman min abin da nake cika cikina da shi wa innahu haddathana yawman lalle manzo Allah sama wata rana ya ba mu hadisi ya ba mu labari wa kala a ciki yake cewa man basata saubahu duk wanda ya shimfiɗa tufafinsa hatta a ƙabiya maƙalaci har in gama magana ta sun ma ƙabibahu ilaihi sannan kuma ya ɗauki wannan tufafin nasa ya sa shi a jikinsa shine ƙabibahu ilaihi lam yansa shay'an sami'a minni abada daga wannan ranar ba zai sake manta wani abu da ya ji daga gare ni ba har abada manzalla ta sama ya faɗi haka ana zaune ya ce duk wanda ya aikata haka ya shimfiɗa tufafinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama bayaninsa ya ma ya masa tofi ya masa addu'a kamar yadda wata riwaya ta tabbatar to tabbas idan ya shafa wannan tufafin ko ya sa wannan tufafin a jikinsa to har abada ba zai sake manta wani abu da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa fa'altu yace sai na aikata haka fa wallazi ba asahu bil haqqi na rantse da Allah da ya aiko manzo Allah sama da gaskiya ma nasitu shay'an sami'tuhu minhu daga wannan ranar ban sake manta wani abu da na gaji da naji daga annabi sallallahu ba duk abin da annabi sama ya faɗi to shi ya zauna mini to me yasa sayyidina Abu Hurairah ba zai fi kowa yawan riwaya ba baya mantuwa dama suna faɗi a karin magana hau suna danganta su ce hadisi ne amma ba hadisi ba ne karin magana ne na tarbiyya afatul ilmin nisyanu babbar cutar da tafi cutar da ilimi ita ce mantuwa da ba da ba mantuwa to da kowa zai zama malami amma idan Allah ta'ala yana son ya fifita wani akan wani sai ya sa wancan ya fitinawa shi kuma wancan ya zama mai mantuwa ko kuma ya zama yana mantawa in an masa ba zai tuna ba sai ya manta shi yasa babban cutar da tafi cutar da ilimi ita ce cutar mantuwa malaman da suka yi rubuce-rubuce akan asatul ilmi to daga cikin manya-manyan cututtuka da suke kawa in ka cire riya riya na ɗaya daga cikin manya-manyan cututtukan da ke cutar da ilimi to annisiyanu na ciki a shekh muhammad rislan yana da littafi da ya rubuta ya sa masa suna afatul ilmi afatul ilm wato cututtukan da suke shafar ilimi ya kawo isnatai asharata asharata afatan ya kawo cututtuka guda goma sha biyu ya ambata a ciki ya ambaci annisiyan kuma ya magana mai zurfi a game da ita mantuwa da irin tasirin da take ma mutum a wajen hana shi yin karatu mun gane sannan kuma tana da asbab ai ita mantuwa daga cikin asbab din mantuwa malamai suna cewa akwai akwai al-isyan yi idza kasura al-isyan to yahsul nisyan idan sabo yayi yawa to shikenan sai mantuwa kuma ta rika ta rika zuwan ma mutum yi mantuwa mutum mai sabo ba yadda za a yi ya zama mai ilimi mai sabo zai zama mai mantuwa mai mantuwa ko ba zai zama mai ilimi ba daga ciki kuma akwai ciwo ciwo na jawo mantuwa mutum ya zama bai da lafiya ila lafiya kwakwalwa suna faɗa suna cewa wai al'aqlu salim fil jismi salim duk da akwai malaman da suke inkarin wannan ka'ida al'aqlu salim fil jismi salim so tari hankali lafiyayye ana tsammanin a same shi ne a jiki lafiyayye wanda ke da lafiyar jiki to ana tsammanin hankalinsa ma ya zama lafiyayye to suna kawo wannan sannan daga ci akwai a shekuka tsufa wanda malamanmu da yawa sun yi magana akan wannan malaman hadisi a cikin littafansu da suka rubuta akwai ka'idarsu da suke da ita babu man haddasa wa nasiya shi ya bada hadisi an jima kuma aka zo wajen sai ya ce wallahi ba shi bane ce ni ai na ka ganni ko shi ya bada hadisin ce ni ba ni bane to shine har malaman hadisi suke da ka'idar babu man haddasa sai su ce man haddasa wa nasiya wa akhadha man wa akhadha amman haddasa anhu ya manta sai shi almajirin nasa ya tunatar da shi sai ya dawo kuma ya riwaya wajen almajirinsa shi ya bashi hadisin ba ku gane ba shi ya bashi hadisin sai kuma ya manta shi kuma ɗalibin ya haddace sai ya zo sai ya ce masa ni ba ni na karantar da kai ba sai ce a'a ba kai ka karantar da ni mana to shi kenan sai shi kuma ɗalibin zai karantar da shi akwai irin wannan to kaga ciwo ne mantuwa damuwa ce matsala ce sosai a cikin ilimi to sai na abu hurera Allah ta'ala ya cire masa mantuwa albarkacin wannan addu'a da annabi sallama ya masa a jikin wannan tufafin nasa kuma ya ce ya ɗauka ya sa kuma ya sa ya ce tun daga nan bai sake manta abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu daga mantuwa wa dakhala abu hurairah ala aisha sayyidina abu hurairah wata rana ya shiga wajen nana aisha lokaci yayi فقالت له سيتشي أكثرت يا أبا هريرة تشي كاي أبو هريرة كاي ويت حديثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى النبي بني بني سيتشي النبي ياتي قال سيتشي إي والله يتشي تبز هكيتي يا أمة يا مامم أين أنا إيش مامتي هو هي أم المؤمنين ما كانت تشغلني عنه المرآة يا من يا يا مامامو نانا إيشا ai ni madubi zai shagaltar da ni ban je wajen annabi sallama ban da mata balle yanzu ina kwalliya ina kallon madubi sannan kuma dama can ni ba mace bace kamar nan da ita yake kenan ce ni ba mace bace da zan tsaya ina kwalliya so daga bana bana bana kallon madubi balle kallon kun san an ce wai wai a rayuwar mata mafi yawancin awoyin su na tafiya ne a madubi in baka yadda da haka ba ka ga yara da kake ganin da zaka zo ka bincika jakai mace ko ya islamiya ce da wuya ka ga ba madubi da jagira da hoda da jambaki a cikin hoda a cikin jakarta mata an yi bincike ba su son su canza alwala so da in suka canza alwala to kwalliyarsu za ta tafi ba su son canza alwala to in kuma suka canza alwalan nan to sai sun yi sabuwar kwalliya sadaka in sun ci minti in sun ci minti daya alwala to kwalliya kuma sai ta ci musu minti goma sallah kuma minti uku أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين nan qur'ani ya kawo ne malaman tafsiri suna da sabani hal hada zakarahu alquran fi ma'rid adh-dhamm aw fi ma'rid al-madh yaban sa ake yi ko kushe sa ake yi aw man yunashu fi al-hilya wa huwa fi al-khisam ghayr mubin yanzu ka ce waɗanda suke rayuwa aka aka rayar da su fil hilya a cikin ado da kawa amma huwa fil khisani ghayr mubin idan aka zo za a magana kuma ba za su iya yi ba ana fara musu sai su fara kuka to to to malaman tafsiri wasu suna ganin yaban su ne wasu kuma suna ganin kushe su ake to ya ce mata dai madubi bai shagaltar da ni ban je wajen annabi sallama walal mikha walal mikhalatu sannan kuma jagira ko kuma dan mashi abinda ake sa kwalli zai shagaltar da ni kaga dai wato shi ba mace bace kenan sannan wala duhun sannan man shafawa mai kanshi baya shagaltar da ni kawai in dai na samu ne wanka shikenan kawai sai in fita in sa kana in tafi wajen Annabi sallama kawai wanka nake tafiya kai wata ran ma janaba ma ta kama sayyidina Abu Huraira a masallacin manzo Allah sallama a wajen su da ake ce ma as-suffa bai iya wanka ba kuma manzo Allah sallama baya masallaci shi ma sai dan tashi dan shiga gari haka ya dan gagari sai suka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga manzon Allah sallama da kansa sai ya ce fa khanastu yace sai na boye fa zahabtu wa ghtasaltu sai na tafi sai ne wanka summa ataituhu sai na zo sai manzon Allah sallama yace a ba kai bane na ganka ya Abu Huraira a hanya sai ya ce ai manzon lissa sama kuntu junuban na kasance ina ina da janaba ne fakarihtu an ujalisaka ala wa ana ala ghairi taharati sai na ji ban san in zauna da kai alhali ban da tsarki sai manzon sun ya ce subhanallahi innal mu'mina aw al muslima la yanjisu sai na abu huraira ya kai wannan tunanin ai mummuni ba zama najasa dan kana da janaba ka zauna da ni manzon Allah ba kai laifi ba to kun gani so da ka ya za a yi mutumin da wannan ya ta zama ɗabi'ar sa a ce kuma ba zai fi kowa ilimi ba qalat la'allahu sai ta ce kwarai kila wannan dalilin ne yasa haka qalat la'allahu ta ce watakila wannan dalilin ne yasa ka zama haka ka fi kowa yawan hadisi sai itirafu sahabati bi ilmihi to kun ga wannan da kansa ya kare kansa ko ya halasta idan ana maka wata tuhuma ko mutane ba su gane wani abu da kake yi ba ko baka samu wanda zai maka difa'i wanda zai kare ka ba ka kare kanka ya halasta shi yasa malamai suke cewa ya halasta mutum ya faɗi falalarsa idan an jahilce shi in ba a gane kai waye ba ka je waje to bayyana kanka ana koran mutane kai kuma ka san kana da wata daraja ka cancanta ka shiga wannan wajen to bayyana kanka fito da ID kati ka ce gani ko kuma ka ce a ni ne fa wani fa ba ku san wani ba ne ni shi kenan in ka tafi ranar da za a kaddamar da shugaban kasa ranar ashirin da tara ga wata aka hana ka shiga eagle square to sai ka ce kai ne shek wani in kai shek ne shi ke nan da malin malin ɗanka sai a baka ka wuce ko ka ce kai profesa wani ne ko dokta wani ne ko injiniya wani ne ko pharmacist wani ne ko barista wani ne ba laifi ba ne wannan a shari'ar musulunci annabi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun ali shi ka sa ni hafiz kaga amin ke sannan alimun ni masani ne na san kididdiga na san ilimin kididdiga na san ilimin tsimi da dabara sau da ka a sa ni in zama ni ne mai kula da taskar ƙasa to shi ke ya halasta haka to shi ne sai na abubuwan ya haka da kansa to sannan kuma nan malam zai zo mana bayani akan i'tirafu sahabati bi ilmihi sahabbai da kansu sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai sun tabbatar da cewa sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu tabbas a gaban su yake a sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani bakon abu bane Allah shi taimake mu